فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka Fathul Majid li sharhi kitab tauhid bayan dogon lokaci da aka dauka ƙarshen watan Sha'ban zuwa wannan lokaci yau muna ishirin ga watan shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu satin wancan da ya gabata muna cikin sharhi na hadisin abdullahi dan abbas inda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma ba'atha mu'az ila al-yaman shahi na 99 sai dai ba nan za mu kwana lokacin da ya aika mu'az dan jabal ila al-yaman qala lahu innaka tati qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa fi riwayatin ila an yuwahidu allah fa innahum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna allah iftarada alayhim خمس صلوات في كل يوم وليله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه إمام البخاري ده مسلم سكفتدش وانا حديثي من أتكين شرحين شيء mun tsaya a kan gaba ta ƙarshe ita ce faɗar manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ce wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab za mu samu wannan sharhi a gaba ta shahi na ɗari da uku kam inda malam bayan malam imam nawawi ya ce wa qawluhu ma ma'ana qala an-nawawi ma ma'anahu annahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fi dunya la takunu illa ba'da al-islam tunan bayan malam ya kawo babi ya ce wa fihi anna al-insana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illa Allah aw ya'rifuhu wa la ya'mal bihi sai mala ya ce kultu fama aktharu haula'i la katharahum Allah ta'ala qalu fa in hum ata'uka lidhalika ay shahidu wa anqadu lidhalika fa alima anna Allah aftarada alaihim haqqal shan magana dan sai imam an-nawawi yace ma ma'anahu annahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fi dunya neman a aikata farlai a nan duniya la takunu illa ba'da al-islam wannan bai ya kasancewa sai bayan musulunci duk da cewa musulmai da yawa wasu malamai sun taya akan cewa kafirai ma ana kiran su da daidaikun shari'a abinda shari'a ta yi umarni ana ana umarnin su da shi sai dai sun kiya qala wala yalzamu min zalika an yakunu mukhatibina biha bai ya kasancewa tilas zamanto su ne ake wa magana da wannan farlai da Allah madaukaki ya yi umarni a tsaida wa yuzadu fi azabihim bi sababiha kuma za a dada musu a cikin azabarsu da sababinta fil akhirah al akhirah kenan rishin tsayawarsu da farlai Allah madaukaki zai dada musu azaba wasahihu gashi nan inda malamin rinjayar da magana kala abin da yake ingantacce annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a cewa kafirai ma ana kiran su an musu firici an kira su da wannan rassa na shari'ar musulunci al-ma'muru bihi wal manhiyu an dukkan abinda Allah ya yi umarni ko manzo an umarce su da shi haka abeban da suka hana an hane su da shi wa hadha qawlul aktharina kuma wannan ita ce fada ta mai mafi yawancin malamai idan Allah ya ce a yi sallah to ba bar kowa ba kowa an umarce shi ya tashi sallah sai dai in ya kiya a matsayin shi kafin qawluhu fa'alimhum anna anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim ka sanar da su cewa Allah maɗaukaki ya farlanta zakka a kansu wadda ake karɓarta daga mawadatansu amma a maidawa talakawansu mabukata duba kaga hikima ta Allah maɗaukaki sai zamanto babu wani salo a duniya na tattalin arziki wanda zai gwagwarmaya da mugun talauci kamar yadda musulunci ya yi tsarin zakka daga mawadata ne ratar dukiyar da Allah maɗaukaki ya musu daman dukiya ta Allah ce sai hudda kaso ya ce wannan na mabukata ne talakawa kuma dalilin abin da amfanin wannan zaka zai samas na duniya da lahira shi ma abucin dukiya Allah ya bashi lada kuma ya tsarkakar da dukiyar shi ya haɓakar da ita shi kuma talaka zai biya bukatun shi na yau da gobe sannan kuma keta da hassada da take zuciye shi za ta huta dalilin wannan zakka da aka bashi ko sadaka da aka bashi sai zamanto an samu kwanciyar hankali a cikin al'umma fihi dalilun ala anna zakata aujabu arkan ba'da salah mala yace akwai cikin wannan hadisi akwai dalili kan cewa zakka tana daga cikin mafi zamanto wajibin rukunan musulunci bayan sallah domin ita ta zo bayan shahada sai sallah ta zo sai zakka ta zo wa annaha tu'khadhu min al-aghniya ana karbar ta ne daga mawadata wa tusrafu 'ala al-fuqara kuma ana karkatar da ita ana bada ta zuwa talakawa duk da cewa a wannan hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci bangare guda wanda ake hudda zakka akwai sauran ɓangarurka guda bakwai kamar yadda zai zo wa inna ma khassan nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara anan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kefantar da talakawa fakirai lianna haqqahum fi zaka akadu min haqqi baqiyati asnaf al-thamaniya domin haƙƙin su shi yahi ƙarhi game da sauran haƙƙoƙin dangogi guda takwas da cewa bakwai ne domin shi fakiri an hudda shi riga an bashi dan sai zamanto sauran guda bakwai wa fihi kuma hallawa a cikin wannan hadisi annal imama huwa alladhi yatawalla qabda az-zaka akwai nuni kan cewa shugaba shine yake daukar nauyin karbar zakka wa sarfiha da badata in ba zai dauka da kanshi ba saboda nauyin nauyi da yake kanshi sai wakiltar da wani kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama yake wakiltar da sahabbai wasu sahabbai su je su karbo zakka in ma bi nafsihi ko dai ya karba da karan kanshi aw na'ibihi ko kuma ko kuma ya sanya na'ibin shi ma'aikacin shi ya dauka faman imtana'a min ada'iha ukhidat qahran min wanda yake yake bada zakka mai karɓar zakka ya je a ba da zakka ya hana to da ƙarhin mulki da ƙarhi sai a karɓa da ƙarhin siya da baya ba da to wannan hukuma tana da haƙƙi da za ta karɓa da ƙarhi wa fil hadith hallo a cikin wannan hadisi dalilun ala annahu yakfi ikhraj az-zakati fi sinfin wahid akwai nuni dalili kan cewa na wadatuwa na isa fitar da zakka daga cikin sunfi guda kama huwa mazhabul imam malik wa ahmad kamar yadda imam zaman to mazhabin imam malik ne da imam ahmad misali mutum ya da naira dolar saifa euro sai zamanto ya gangama duke shi ta kai a hudda mata zakka ba dole bace kowace sai ya hudda a euro ya hudda a naira ya hudda a saifa ya hudda a dolar a in ya tattara ya raskona dukiyar shi ga abin da ya kamata ya hudda to ya samu ya hudda a cikin ɗaya daga cikin bangaren wannan kuma duka ita dai dukiya ce kuma lissahin taki na'am wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila gani akwai nuni kan cewa zakka bai halitta ba a bada ta ga wanda ya zama to mawadaci ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faturaddu ala fuqara'i abawa a maidawa talakawa a ba talakawa wala illa wala ila kafirin ghairin mu'allaf kuma haka nan ba a daukar zakka a ba kafiri wanda ba ana neman ribanta zuciyar shi ba ga musulunci Allah fatu qulubuhum mutane ne kafirai ne wanda aka ga akwai wani ɗan sauƙi tare da su ana ganar la'alla idan an ba su dukiya ana iya jayo hankalinsu wannan Allah maɗaukaki ya yi umarni a ba irin wannan wal mu'allafatu qulubuhum Allah ya ce wa fi riqab na'am an gane kafiri ne tantagarya to babu zancen a bashi zakka dukiyar musulmi wa anna zakata wajibatun fi mali sabi wal majnun haka zakka ta zanto wajiba a cikin dukiyar karamin yaro shi yasa Allah madaukaki ya yi umarni a a haɓakar da ita ka barta saboda zakka za ta cinye sai zamanto shari'a ta ba dama a wa yaro karami kasuwanci saboda a samu riba kan wannan dukiya yau da gobe yau da gobe zakka ta cinye ta hakanan dukiyar mahaukaci ga abubuwa da yawa wanda shari'a ba ta hau kan mahaukaci ba sallah su azumi da abin da ya kama da haka amma zakka da yake haƙƙi ne na al'umma na talakawa na bukata sai zaman to wannan haƙƙi bai saraya ba ibada ce wadda ba ta gangan jiki ba ta dukiya wadda za ta tsallaka daga wani na'am kama huwa qaulul jamhur li umumil hadith kama yanda yazo a mafi yawancin fadan malamai dalilin hadisin ya zo bai rarrabe ba. Kultu malayin ce, wal faƙiru, idan ufri da filafzi, tanawalar miskin wa bil'aks. Faƙiri idan ya zo a cikin salon magana shi kadai, lafazin shi shi kadai ya zo ba tare da miskini ba, to sai ya ɗauki ma'anan miskini ya ɗau faƙiri, mun gane ko? Sai ya ɗau ma'anan guda biyu. Wa bil'aks, haka nan shi ma miskini idan ya zo lafazin shi shi kada ya zo ba tare da an kawo fakiri ba hallau sai ya ɗau ma'anar fakiri na in sun haɗu kowa sai ya ɗau ma'anar shi idan sun zamanto daban-daban to kowanne sai ya ɗau ma'anar kowa daga cikinsu kama ƙararrahu shekul islam kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya tabbatar da haka قوله فإياك وكرائم أموالهم faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da kashedinka da ɗaukar karɓar dukiya wadda ta zamanto mafi tsada mafi daraja in za ka ɗauki zakka kakka ɗauki mafi daraja baka zuwa wajen dabbobin mutu ka duba uwar garke ƙatuwa ka ce wannan ita zan ɗauka zakka a'a ko kuma ka duba wani turkeƙen sa bajimi ka ce wannan shine na zaka a'a zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedinka ya mu'az wa kara'ima amwalihim da dukiyoyinsu mafi tsada masu daraja bi nasabi kara'im kawa kara'im nasaba ala tahziri ya zo ne a bisa tsoratarsuwa jam'u karima jam'u ne na karima abu mai daraja قال صاحب المطالع هي جامعة للكمال الممكن في حقها ita ce dabbar da ta tattaro kamala wadda ta cancanci a cikinta za same ta in mai nono ce in mai girma ce mai kiba ce ko mai tsawo wadda mai kaho mai kunnuwa da abin da ya kama da haka dai an duba kawai za a ga lalle wannan dabba ce wadda ta kai ta kai ta kawo min gazarati labani bangaren yawan nono wa jamalu sura bangaren kyawun halitta sura kamata wa kasaratu laham bangaren yawan nama wa suf da gashi zakarahu nawawiyu imamu nawawi rahimahullah ya ambaci wannan qultu nam qala fi fi qurratil ayn في قرة العيون السماء قال فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها cikin wannan hadisi akwai bayanin cewa zakka batta amfanin batta amfani sai ga wanda ya kadaitar da Allah madaukaki da bauta ya sallaci salloli guda biyar da sharuɗanta da rukunanta da wajibobinta wa zakatu qarinatu salawat zakka abokiyar wannan salloli tare suke ba sa rabuwa da juna fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah madaukaki wa yadullu ala hadha hadhihi aljumla qawluhu ta'ala na nuni ga bisa wannan magana da aka yi fada Allah madaukaki da yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima ba umarci ahlul kitabi ba kuma da sauran musulmi illa li ya'budullah kawai sai dan su bautawa Allah madaukaki shi kadai mukhlisina lahu din suna masu tsabtace mishi addini suna kadaitar da shi da bauta hunafa suna masu karkacewa daga daga shirka yuqimu salata haka nan ba umarce su face sai dan su sai da sallah wa yutu zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan kuma shine dini tsayayye ya zo wannan cikin suratul bayyina aya ta biyar faman ata bi hadhihi umur ata bi baqiyati arkan dukkan wanda ya zo da wannan rukunai to tabbat zai zo da sauran rukunan li quwwati da'i ila zalika domin akwai ƙarhin kira ya zuwa wannan abin da zai sanya ka idan kai imani ka karetar da Allah madaukaki da bauta ka tsai da sallah ka ba da zakato sauran abubuwa za su biyo baya da sauki domin za ka samu rangwame kaga wa'ancan sun yi da wa'annan wanda za su zo baya li'anna zalika yaqtadi itiyan biha luzuman domin kawo da wa'ancan ya bibi abu ne kamar na tilas ne qala ta'ala Allah madaukaki na cewa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fahallu sabilahum idan suka tuba fa'in tabu wa qamu salata suka tsaya da sallah wa atu zakata suka bada zakka fahallu sabilahum yanzu sai ku rabu da su shawa muslahiya qala anas fil aya anas da malik ya fadi cikin aya wannan aya qala taubatuhum sune tubarsu khal'ul awthani وعبادتهم وعبادتهم بربهم وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة shine lokacin da suka zare hannuwansu ko bautarsu daga gumaka da barin bauta musu suka bautawa ubangijinsu suka tsai da sallah suka ba da zakka an samu ruwaya daga abdullahi dan mas'ud ya dangana wannan hadisi ga manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa umirtu bi iqamati sala bi iqami sala wa ita'i zakat wa man lam yuzakki fala salata la ce an umarce ni da tsai da sallah da ba da zakka mu dukkan wanda bai ba da zakka ba to baya da sallah fala salata la shi yasa manzo Allah Abubakar radiyallahu anhu farkon yakin shi shine ya yaki ahlur ridda wanda suka yi ridda suka ce ba za a ba da zakka ba a tunaninsu zakka haƙƙi ne na manzala sallallahu alaihi wasallam shi kada ya cancanta ya karba wannan kuma galiban mafi yawancin su mutane ne wanda sabon shigan musulunci ne ba san ba dokoki na musulunci shine yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa ukhtiha wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da ilwata domin duk abin da duk lokacin da Allah madaukaki zai ce wa kai musalata aji ya zo da wa atu zaka na'am qala wa fi qurratul uyun tahzirun lahu min an yatajawaz na'am wannan kuma ta'liqi ne nabi na'am qala qawluhu wa alaikum assalam fa iyyaka wa kara'ima amwalihim طيب ان شاء الله بقى ناقص نعم قلت وهي خيار المال zakka ita ce mafi dukiya mafi tsada zababbar dukiya wa anfusu wa anfusu wa aktharuhu thamana wadda ta yi tsada hallau kuma ta yi aktharuha thamana wadda mutum yake son ta afwan wa anfasuha da khiyar da anfas duka ma'anarsu guda mafi tsada wa aktharuhu thamanan kuma wadda ta yi su kudi in saidawa za a yi tahi sauran kuɗi. Wa fihi annahu ya harmu ala al'amili fi zakati akhadhu kara'imil mal. Hallo cikin wani hadisi akwai haramcin mai ɗaukar zaka mai karɓar zaka ya karbi wanda manya-manyan dukiya mafi tsada ya harmu ala sahibil mal shi kuma ya haramta ga ma'abucin dukiya ikhraji shararul mal. shi kuma kai ya hudda lalatacce mafi nuni motsatsen da akuya wanda baya da bargo to kai ya hudda bal yukhrijul wasat zai hudda tsakatsakiya shi ba mai mugun tsada ba shi kuma ba ba lalatacce ba fa in tabat nafsuhu bil karimati jaza in ran shi yayi dadi ya so ya hudda yayi gwaninta ya ba Allah babba wannan babu laihi in ya hudda ya bada da kanshi ko da uwar garken shi ce ko da mai abin da ya mafi tsada ne to wannan babu laihi wannan ya zo daga karan kanshi nan da taliki da biyu kala fi qurratul uyun tadhirul lahu min an yatajawaza ma shara'ahu Allah wa rasuluhu fi zakka akwai tsoratarwa game da mutum mai karɓar zaka ya tsallake abin da Allah maɗaukaki ya shar'anta da manzon shi sallallahu alaihi wasallama fi zaka a cikin zaka wa huwa akhadhuha min awsat al-mal shine ya dauke ta daga tsakatsakiyar dukiya ya anna zalika sababun li ikhrajiha bi tib nafsin wa niyyatin sahiha wannan zai kai ga sababi ne na mutum ya fidda zaka iya so ya hudda ta iya jin dadin huddawa hakanan kuma da kyakkyawan niyya wa kullu ma zada ala al-mashru'i fala khaira fi dukkan kuma abinda aka dada ya dado abinda aka shar'anta to bai da alkhairi ko menene duk yanda wani zai ga abun nan iya da alkhairi to wajen Allah da manzo bai da alkhairi domin ya huce Allah shine mafi sani a antum a'lamu amillah haka Allah ce ku ne mafi sani ko Allah abinda Allah madaukake shar'anta akwai hikima a ciki kuma da shi ake bauta mashi wa hadha aslun yanbaghi at-tafattun la wannan kuma asli ne wanda ya kamata mutane su hankalce shi su lura da shi da kyau qauluhu fadashi da yace wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron muguwa addu'a wanda aka zalunta ai ij'al bainaka wa bainaha wiqayatan ka sanya wata kangiya tsakaninka da addu'ar wanda ka zalunta. Ƙala, wikaya bil'adili wa tarki zulm, yaya za ka sanya kangiya tsakaninka da addu'ar wanda ka zalunta shi ne ka yi adalci kadda ka cuce shi, balle ma ya ma admugwa addu'a, wa tarki zulm kadda ka zalunce shi. Wa hazanil amrani ya kiyani min ruzuƙahuma man ruzuƙahuma min jami'in shiru. wannan abubuwa guda biyu adalci da barin zalunci inda cewa da an ce adalci ya kumshi barin zalunci amma mutum ya samu ya tsinci kanshi iya da wannan tabi'a guda biyu adalci da kaucewa zalunci al'amurra ne wanda suke kare mutum wanda wanda Allah ya arzuta shi da su to tabbat Allah ya kiyaye shi daga dukkan abin da ya zama tun sharri fi duniya duniyan wa ukhra a duniya da lahira idan mutum aka ce wannan adali ne kuma ba a zalimi bane ba to shi kenan Allah zai kange shi daga dukkan ayyuka na shar wa fihi tanbihun ala tahdhir min jami'i anwa'i zulm halla wannan hadisi akwai nuni game da razanaswa da ta hani ga dukkan nau'o'i na zalunci dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace fa innahu lalle shi ai ash'anu wannan sha'ani laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'ar wanda aka zalunta ba ta da wani shamaki tsakaninta da Allah da zaran wanda aka zalunta yi mugu addu'a Allah ya karba ko da dai ba nan take ba ko da wani lokaci ne tsawon lokaci sai Allah ya karbi wannan addu'a shi قال هذه الجملة مفسرة لضمير الشعر وأن الجملة أن يفسر ضمير نشاد أي فإنها لا تهجب عن الله بقى كنجي تجمد الله تعالى مدوككي فيقبلها دزارا متنياي تعالى يكربيتا وفي الحديث أيضا هل لو تكون حديثي أكوي قبول خبر الواحد العدل كرب اللبار متنقدا عدل wannan matsala ce game da malaman hadisi karɓar labarin mutum adali ya isa ko kuma sai an samu mutum biyu ko fiye da haka wannan hadisi na nuni akan wannan cewa ana karɓar hadisin labarin mutum guda in ya kasance adali ne domin daman da ake neman mutane da yawa saboda mene saboda tabbatar da abin da aka faɗi ko aka aikata shi kuma wannan na samuwa ne da adali da yawa ko adali guda inda ya tabbata adali wa wujubul amal bihi kuma ya kumshi hallau tilastuwa ko wajibcin aiki da abin da aka samu gare shi wa ba'atha al-imam al-ummal li li jabayati zakat aikal shugaba ma'aikatan da za su tattaro zakka wa annahu ya izu ummala cewa kuma dole ne shugaba ya wa ma'aikatan shi wa'azi wa wilatihi da wanda suke ɗaukan matsayin shi nan in shugaban ƙasa ne in wane ne in zai sa mutum aiki dole ya mai wa'azi ya tunatar da shi da Allah ka a kiyaye zalunci a yi adalci ka a cuci kowa kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa mu'az ittaqi da'watal mazlum iyaka wa kara'ima amwalun na'am ya'izuhu annahu ya'izu ummalahu wa wilati wa wilatahu wa wilatihi wa ya'muruhum bi taqwallah ya umarce su da tsoron Allah madaukaki wa yu'allimuhum wa yanhahum ya karantar da su kuma ya hane su anin zulmi game da zalunci wa yu'arrifuhum su'a aqibati kuma ya sanar da su ya kwatanta musu mummunan makomar zalunci cewa ƙarshen shi ba mai alkhairi bane ba duk inda zalunci yake ƙarshen zalunci sharri ne babu alkhairi cikin shi wa tanbihu ala ta'limi bit tadrij bit tadarruj aw tadrij kuma akwai fadakarsuwa bangare na karantarsuwa mataki mataki ne baka fara karantar da mutum abu mai wahala tunda manzala sallallahu alaihi wasallam da ya umarce shi ta mai ka kiraye su zuwa su kadaitar da Allah madaukaki da bauta fa in huma ata'uka li zalika in sun ma biyayya akan haka ne kidan sun fahimta sai aikata sai ka dora yanzu sai ka kiraye su zuwa mene su tsaye da sallah guda biyar haka nan in sun fahimta sun gane a dora ya zuwa su bada zakka haka nan amma inda lokaci guda ɗaya ga a lokaci gaba ɗaya zai zuba musu wannan dokoki da Allah la'alla su kasa dauka saboda daman ba musulmi bane ba in kuma musulmi ne sabon shiga ne na'am qalahu al-musannif haka wanda ya wallaha littafin nan yayin sharhi ya fada qultu malan yace wa yabda'u bil aham fal aham kuma in zaka karantar da mutum ka fara da abin da ya zamantowa muhimmanci sannan ka kai ga abin da ya zama to muhimmi mun gane ko yanzu a bangare na duk abin da za a yi shari'a musulunci tauhidi shine sabab in babu tauhidi to babu komi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya karantar da su tauhidi sannan kuma abinda kowanne muhimmanci ne amma akwai wanda yake muhimmanci wa alam annahu lam yadhkur fil hadith asawmu wal hajj Allah yace ka sani cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bai ambata a cikin wannan hadisi ba azumi da hajji fa ashkala zalika ala kathirin min al ulama wannan sai kawo rikici ya rikita ga dewa ga malumai kala shekul islam shekul islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa ajaba ba'dun nasu shashan malumai sun ba da amsa anna ba'dar ruwat ikhtasara alhadith cewa wasu wanda suka rawaito hadisin sun takaita ne akan wannan walaysa kadhalika malai yace kuma al'amarin ba haka bane fa inna hadha ta'nun fi ruwa domin wannan suka ce a cikin ruwat wanda suka rawaito hadisi ya na zalika innama yaqa'u fil hadith al wahid wannan na afkuwa ne a hadisi guda mithla hadith wa qad wafdu abdul qais kwatamcin hadisin tawaga ta abdul qais haithu zakara ba'dhum as-siyama a lokacin da wasu suka ambaci azumi a ciki wa ba'dhum lam yadhkuru wani kuma daga cikin su bai ambata azumi ba fa amma al-hadithani al-munfasalani falaysa al-amru fihi ma kadhalik malai ce ga wannan hadisi guda biyu wanda suka zamanto daban-daban rababbu to al'amarin ba haka bane game da su walakin ala hadha jawaban sai dai akwai ba da amsa akan wannan kuma lokaci yayi sai akan na abin da muka wadi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah sahih fal aks fal aksu bi nazairihi kenan haka a sauran lafazza ma ana ɗaukar su na za'ir wanda suke kama da juna wanda suke tayi guda ya fara da abin da yake mafi wanda ya yi muhimmanci gabanin ya kai ga mai muhimmanci na'am Alın biraz salın.
أشهد أن لا